الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha shida ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ce daidai da 21 ga watan takwas miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibowis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi ne na imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 125 darasi na 125 a darasin da ya gabata mun karanta gaba ta 159 inda malai yake cewa wa idza sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadha al-bab wa huwa mustarshidun fakallimhu wa arshidhu wa idza ja'aka yunadirka fahdharhu فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب وقد نهيت عن جميع هذا جدا وهو يزيل عن طريق الحق ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم إمام البربهاري كتشوى قمدا abin da ya shafi muƙabala ko tattaunawa ko musu idan wani ya zo ya tambaye ka game da wata matsala a wannan babi kuma ka fahimci yana neman shari'a ne bai fahimta ba ne yana son ya fahimta to ka tattauna da shi ka wayan masa da kai ka kuma shiryar da shi amma in ya zo don ku yi jayayya da shi don ku yi muƙabala da shi kai hattara ka kiyaye shi domin a cikin yin muƙabala ko munazara ko debate akwai abubuwa kamar haka akwai jayayya akwai musu akwai neman galaba akan abokin wato musunka akwai kuma husuma wani lokaci akwai fushi kuma duk waɗannan abubuwan an hane ka ka zamto kana yin su kuma wannan yakan kawar da mutum daga tafarkin gaskiya kuma ba mu ji ɗaya daga cikin manyan malaman fikihunmu ba ko ɗaya daga cikin manyan malumanmu na addini cewa wani ya taɓa yin debate ko wani ya taɓa yin muƙabala ko ya taɓa yin rigima akan tattaunawa akan wata matsala ta addini to wannan mun tattauna kuma mun ji sharhin da Sheikh Fawzanul Fawzan ya yi mana cewa ita tambaya iri biyu ce akwai tambayar mai neman sani akwai tambayar mai neman ya fahimta mai neman shiriya wannan yana da haƙƙi a kanka in ya tambaye ka ka bashi amsa kai mai bayani gwargwadon hali yanda zai fahimta ka kuma karfafe shi akan wannan ɗabi'a ta in bai fahimci abu a addini ba yi tambaya akwai kuma tambaya iri ta biyu wato irin tambaya ta taurin kai da kuma musu da bujirewa gaskiya da ƙoƙarin hargitsawa mutane fahimta to duk wanda ya zo ya yi maka irin wannan tambayar to ba ka da bukatar ka bashi ansa za ka ɓata lokacinka ne kuma sannan ba zai karɓi abin da za ka gaya ma badan ba gaskiya ya zo nema ba kai hattara da shi kar ka shiga wannan fage na tattaunawa da shi domin in ka bar shi ka ƙi tattaunawa da shi to al'amarin zai daƙile iyanan za a ga al'amarin ya tsaya iyanan amma da zarar ka buɗe ƙofar ku tattauna da shi dama shi ba gaskiya yake so ba so yake wasu mutanen su samu fahimta irin tasa ya jefa wa mutane wani rudu da rikici to da ka tattauna da shi sai kuma al'amarin ya ƙara sharri sai ya ƙara muni da haka wannan shine abin da aka baka shawara a matsayinka na ɗalibin ilimi ba kawai daga zarar kawai saboda kana kana kana karatu ko kana neman karatu ka zama dan ina da musu dan ina da jayayya dan ina muqabala mugabza a wannan addinin ba an gina shi bane akan haka sannan sai malai yake cewa ya kawo mana wata magana ta malam Hassanul Basri cewa alhakimu la yumari wa la yudari hikimatuhu yanshuruha in qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah hasan al-basri yake cewa shi mai ilimi baya jayayya ba shi da tsananin musu ko da yaushe ilimin sa so yake ya yada shi in ya yada aka karba ya gode wa Allah in ya yada aka ki karba ya gode wa Allah dan ya sauke nauyi ya isar da sako shi yasa wani mutum ya taba zuwa wajen malam Hassanul Basri yace na zo ne dan mu yi debate da kai ina son mu yi muqabala da kai a addini Hassanul Basri yace ana arabtu dini ni na riga na san addini na ai duk wanda kaje yana a zo a tattauna a zo a yi musu to shine bai gamsu da addinin da yake kai ba amma ni na riga na yarda da addinin da nake kai kuma na fahimce shi ina kan addini na kai da addinin kai bace maka ka tafi neman sa to wannan duk kusan mun tattauna wannan abin nan sannan mun tattauna mas'alar wa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qauman ala babi hujrati wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaji ana musu wato a kofar gida yana cikin gida ɗayan yana cewa Allah ba ya ce kaza ba a cikin alkurani shi ma ɗayan yana cewa to kuma baka ji a wuri kaza Allah ya ce kaza ba a alkurani manzo Allah ya fito a fusace sai ya ce abi hadha amartukum wannan shine abin da na umarce ku da shi ku dinga musu da jayayya afa bi hadha bu'ithtu ilaikum da wannan aka aiko ni wajen ku an aiko ni ne in ilmar da in ilmantar da ku in wayan muku da kai in ganar da ku addini ku gane Allah ku gane haƙoƙinsa ko kuma an aiko ni ne dan in koyar da ku musu an tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'd ku dinga karafkiya da ayoyin alkur'ani wannan ya ɗauko wata aya ya gwara ta da waccan wannan ya ɗauko wannan aya ya gwara ta da wannan fanahahum anil jidal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su jayayya ya hana su yin musu to duk mun tattauna wannan sharhin da Sheikh Fawzan al-Fawzan ya zamu tashi gabar da malai yace qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa kana ibn Umar radiyallahu anhu yakrahu al-munadhara wa Malik ibn Anas wa man fawqahu ومن دونه إلى يومنا هذا وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وسأل رجل أمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما والناشطات نشطا فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك عنقك أنقالكو لو كنت محلوقا لضربت عنقك وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة فدعوا المراء لقلة خيره مالن ابن واتو مالن البربهاري كتوا وكان ابن عمر رضي الله عنه يكره المناظرة عبد الله دان عمر الله يقارى مسيده ya kasance baya son yin musu baya son yin muƙabala baya son yin munazara baya son ta wa malik ibn anas haka imamu malik dan anas wa man fawqahu da malaman da ke sama da shi wa man dunahu da waɗanda ba su kai shi ba suke ƙasa da shi ila yaumina hadha har izuwa wannan lokacin namu inji imamul barbahari wa qaulullahi yace dukkanin gabaɗinsu suna ƙin yin munazara ma'ana yadda abdullahi dan umar baya son wani ya zo ce ya zo su yi muƙabala to haka imam malik ibn anas da malaman da suke sama da shi da malaman da ba su kai shi ilimi ba har zuwa zamanin su imam al-barbahari ba ka jin mutum yana bugar kirji ya ce a zo a yi musu da shi a zo a yi muƙabala da shi a zo a yi jayayya da shi wa qaulullahi azza wa jalla akbaru min qaulil khalq maganar Allah mai girma da ɗaukaka ta fi girma wane zancen wani abin halitta ƙala Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma yu jadilu fi ayatin lahi illal na kafaru babu mai ja'in ja da musu cikin ayoyin Allah sai waɗanda suke kafirai suratu gafir aya ta hudu wannan mun tattauna ta a baya kuma mala ya kawo mana ita a wurare daban-daban وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه wani mutum ya tambaye sayyidina Umar radiyallahu anhu faqala sai ce ma wanna shitati nashta yace ya kai khalifa Umar ina so in ji me ake nufi da wanna shitati nashta rantsuwar da Allah ta'ala yayi da wasu ababan halitta cikin suratul nazi'at wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta wanda cikin fassarar da malamai suka yi shine masu karɓa mala'iku Allah ya yi rantsuwa da mala'ikun da suke zarar rai cikin nishadi ma'ana cikin sauƙi wal nazi'ati gharqa shi kuma Allah ta'ala ya yi rantsuwa da mala'ikun da suke fusgar rai da tsananin ƙarfi to sai yake tambayar sayyidina Umar wai me Allah yake nufi da wannan shitaci na shita cikin suratul nazi'ati aya ta biyu faqala sayyidina Umar sai ya ce wa wannan mai tambaya laukunta mahlukan da naga kanka a aske da na ganka da kwalkwabo la darabtu unuqaka da na sare ma kai da na ganka ka zo min da kwalkwabo lokacin da kai min wannan tambayar to lalle da na raba kanka da gangar jikinka wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al-mu'minu la yumari shi fa mu'mini baya jayayya baya musu a addini wala ashfa'u lil mumari yawmal qiyama manzo Allah yace bazan ceci mai musu ba ranar tashin alkiyama fada'ul miraa ku bar yin ja'in ja liqillati khairi saboda karancin alherin dake cikin jayayya alherin dake cikin jayayya dan kankani ne in ka kwatanta da sharrin dake cikin yin aljidal ko a wato almira jayayya da musu a addini wannan hadithin المؤمن لا يماري hadisi ne da'ifi kuma da'ifun jiddan imam tabarani ya fitar da shi a cikin al-kabir al-ajuri a cikin ash-shari'a shi ma ya fitar da shi haka ibnu batta a cikin al-ibana haka abu isma'il al-harawi shi ma a cikin dhammul kalam imam al-hafiz al-haythami shi ma yake cewa a cikin mijma'iz zawaid yace a cikin isnadin akwai wani da ake kiransa kathiru ibn marwan wannan kathiru bin marwan kazzabahu yahya yahya bin ma'in ya ce makaryaci ne wadara qutni haka imamu dara qutni duk sun karyata sun ce wannan mutum makaryaci ne da haka isnadin bai inganta ba saboda shigowar kathir ibn marwan wayannan manyan malaman hadisi sun ce ba a karɓar ruwayarsa da haka wannan hadisin na almominu la yumari wala ashfa'u lil mumari yawmal qiyamati fada'ul mira'a li qillati khairihi ba hadisi bane ingantacce ash-sharh sai sharhin wannan magana wadda Sheikh Fawzanul Fawzan rahimahullahu ta'ala zai yi mana qawluhu yace maganar da Imam al-Barbahari yake faɗa wa kana ibn Umar radiyallahu anhu yakrahu al-munazara cewa sayyidina abdullahi dan umar ya kasance baya son jayayya a addini baya son ainihin wato almunazara ma'ana tattaunawa ko musu ko debate ko muƙabala da duk yanda zaka kira shi baya so almuradu amma abinda ake nufi anan almunazaratu latil qasdu min hatta shuwishu ala nas wa kullun yantasiru li ra'ayihi la yuridu al-haqqa وإنما يريد أن ينتصر لرأيه وأن يغلب خصمه هذه مناظرة مذمومة ita tattaunawa a addini kala biyu ce shi debate kala biyu ne muƙabala kala biyu ce wadda take a zargi ita ce muƙabalar da manufar yinta kawai a shagaltar da mutane a ɗauke wa mutane hankali ga abinda mutane suke kai na daidai kawai mutum ya shigo da wani rudani kuma ya kafe akan rudanin kuma ya ta ja'in ja akan rudanin dan ya samu wani wanda zai taya shi su zo a ta bera bari a yi ta yi dan a shashantar da mutane a ɗauke su da kan fahimta mai kyau to dukkan tattaunawar da ta kunshi a tashwishu ala nas kawo mutane rudu da hargitsi wa kullun yantasiru li ra'ayi kuma kowa yana goyon bayan ra'ayinsa ba gaskiya ba shi yana goyon bayan ra'ayinsa kai ma da kuke yin muƙabalar kana goyon bayan ra'ayinka la yuridul haqqa a cikin kai da shi ba wanda yake nufin gaskiya kowa kawai ya zauna akan wani ra'ayi kuma yana- ya kafe akan lalle sai ya goyi bayan ra'ayinsa wa inna ma yuridu an yantasira li ra'ayi kawai abinda kowanne ɗaya daga cikin su yake yake nufi shine ya goyi bayan ra'ayinsa wa an yaghliba khasmahu kuma ya, ya rinjaye abokin tattaunawa abokin husumarsa ya fi karfin abokin husumarsa a ce shine da galaba shi ya cinye a wannan muƙabala da aka yi hadhihi munazaratun mazmuma wannan muƙabala ce a bazzali ba muƙabala bace ba muƙabala bace wadda za ta ciyar da kai gaba a addini ba muƙabala bace wadda sauran jama'ar da za su saurare ta za su karu muƙabala ce kawai ta neman waye fi wani iya larabci waye fi wani kaza waye fi wani kwada wato gwada kwanji tsakanin kai da shi da kuma kafewa akan ra'ayin raƙau kowa ba zai yadda ya sauka da kan ra'ayinsa ba to me amfanin haka da wannan gara kai ka rike ra'ayinka shi ya rike ra'ayinsa amma munazara tattaunawar da ana neman gaskiya kowa gaskiya yake nema kowa a shirye yake in gaskiya ta bayyana akan abokin tattaunawarsa zai haƙura ya sauka da kan ra'ayinsa ya koma kan ra'ayin abokin tattaunawarsa domin ya fi shi gaskiya to kaga wannan tattaunawa ce wadda take tana da fa'ida kuma tattaunawar da za a yi wani ya zo da wani abu da ake ganin bako ne a addini ya zo da abin da ake ganin babu shi shi kuma ya kafe akwai sai aka zo aka tattauna da shi don a tabbatar wa al'umma babu wannan abin da yake da'awa to kaga wannan ita ma tattaunawa ce mai ma'ana an yi ta ne don a fitar da wasu daga cikin rudani wanda wannan mutum yake yadawa cikin mutane amma idza kana al-qasdu minha al-wusul lil haqq amma idan ya zamto manufar tattaunawa manufar yin muƙabala ɗin manufar ta shine alwusula ila alhaq kowa so yake ya kai zuwa ga gaskiya wa ma'rifatil haq kowa yana kokarin ya san gaskiyar ma'aman kana tare da wa gaskiyar take ba ruwansa da a hannunsa gaskiya shine mai gaskiya ko abokin tattaunawarsa ne akan gaskiya idan shine akan gaskiya shikenan sai ya gode wa Allah sai ya ci gaba da tafiya akan gaskiya idan abokin tattaunawarsa shine akan gaskiya ba wani abu bane mai nauyi a tattare da shi zai sauka daga kan ra'ayin da ya taho tsawon shekaru ya gina mutane a kai ya sauka daga kai ya kuma shelanta wa duniya cewa yanzu ra'ayinsa da yake kai na kaza a da yanzu ya sauka daga kan wannan fahimtar ya sauka daga kan wannan aƙidar ya koma kan aƙida mai kyau ta musulunci ta kaza shikenan to duk wanda zai zai yadda a yi irin wannan tattaunawa da shi to tattaunawa ce mai ma'ana tattaunawa ce wadda za ta haifar da ɗa mai ido thumma yarji'una ila al-haq sannan da ƙarshe su koma zuwa ga gaskiya fa hadha shay'un matsalub wannan wani abu ne abun nema babu laifin an samu rashin fahimta tsakanin malam wane da malam wane ko tsakanin malamai an samu wasu sun ce kaza wasu sun faɗa ka sun haka babu laifin aka ga akwai fa'idar a tattauna dan a fahimci suwaye akan gaskiya to babu laifi a tattauna sauran mutane kuma da wannan ya ja nasa wannan ya ja nasa in an yi wannan tattauna sai a gano wane shine ba akan gaskiya ba ba shi- ba almajiransa ba har shi shi ma ya sauka da kan wancan fahimta ya dawo kan gaskiya shikenan قوله ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا فدين إمام البربهاري da yake cewa haka Imam Malik baya son munazara saboda tun a zamanin da din ma da wuya ka ga waɗanda suka yi ta dan neman gaskiya tun a zamanin da kuma ko da kai kana kan gaskiya ka fahimci shi abokin tattauna ka ba gaskiya yake nema ba an gaya ma kakka ma tattauna da shi ana tattaunawa ne ga wanda da gaske tsakaninsa da Allah gaskiya yake nema kuma yana so in ya gane shine bai da gaskiya zai karbi gaskiya duk daga inda ta fito to wannan akwai fa'ida da alfanun tattaunawa da shi shi yasa sai Imam Malik ba su bata lokacin su wajen muƙabala ba sun bata lokacin su ko sun bada lokacin su ne wajen ilmantarwa da karantarwa da na tataccen addini da kuma rubuce rubuce wannan shine gudunmawar da suka yi wa al'ummar musulmi shine gudunmawar da suka yi wa duniya ina fata an gane wa man fawqahu haka in ka karanta tarihin waɗanda suke sama da Imam Malik a ilimi da shekaru malamansa kenan wa man dunahu haka waɗanda ba su kai shi ba suna ƙasa da shi ila yaumina hadha Imam al-Barbahari yace har zuwa wannan zamanin nasu wajen shekara sama da dubu ɗaya da wani abu yani abin da Malik yake nufi yakrahuna al-munazara ma'a anna al-munazara qad tata'ayyanu ahyanan yake cewa dukkan waɗannan manyan malamai suna kyama suna ƙin munazara tattaunawa ko muƙabala ma'a annal munazaratu tare da cewa annal munazarata ita munazara tattaunawa da muƙabala kad ta ta'ayyanu ahyanan takan zama dole wani lokaci takan zama wajibi akwai lokacin da tattaunawar ta zama wajibi lakinnal insana fi aqibatin la yadkhulu fil munazarati illa inda darura lakinnal insana sai dai mutum fi afiyatin in ana zaune lafiya fi afiyatin ba wani rikici ba wani rudani mutane suna tafiya akan tsari mutane suna tafiya akan addini to a wannan lokacin la yadkhulu fil munazara mutum ba zai shiga cikin muqabala ba illa inda darura sai in akwai larura kamar yadda satin da ya wuce muka bada misali na ainihin abin da ya faru na Abdul Jabbar da malamai a wani lokaci can da ya gabata ai kaga irin abin da yake faruwa kenan yana da awar wani abu malamai su kuma suna ganin wannan da awar tasa ba daidai bane kuma daga ƙarshe yana ta jan mutane da, da wannan fahimtar tasa daga ƙarshe kaga sai aka ce to a haɗu tsakanin malamai da shi ya kare kansa akan wayannan fahimtoci nasa ya kuma gabatar da hujjojinsa a cikin littattafan da yake da cewa a ciki wayannan bayanai suke kaga inda ya yi wannan ya tabbatar ya fi malamai gaskiya shi kenan sai ci gaba da da'awar su ma malaman in gaskiya suke nema sai su sauka daga tasu fahimta su dawo kan tasa a lokacin da kuma ya zamana ya kasa kare maganganunsa da hujja ya kasa kaza misali to kaga da abin da ya kamata inda gaskiya yake nema sai ya sauka daga kan wannan ra'ayi nasa ya sauka daga wannan fahimta tasa sai ya dawo kan fahimtar waɗannan malaman ba dan su ba dan gaskiyar to irin wannan tattaunawar akwai lokacin da take zama dole a yaushe inda wani mutum yana ta tallata wata wata barna yana ta tallata wata aqida to aka ga ba za a yi shiru ba kuma an fahimci aqidan nan tana shiga cikin jama'a ana dauka to babu laifi a zauna da wannan mai fahimta a ce kare kansa akan wannan fahimtar na san an taɓa yin wannan makamancin haka wasu shekaru can majalisar kano abin nan malaman kano suka taɓa yin shi ma wannan da wani malami duk da ya rasu allah ya ji kansa da rahama wato a wannan lokaci din kaga aka zauna da shi yana da wasu fahimtoci yana da wasu bayanai da yake yi waɗanda malamai ba su gamsu ba aka zauna da shi aka ce bayanansa da yake yi sun saba yana ya gansu kaga shi ma a wannan lokacin aka samu cewa ba akan daidai yake ba bisa kuskure yake malaman da suka zauna da shi su ne akan daidai to kaga wannan sai yake nuna maka ashe duk lokacin da irin wannan ta kama babu laifi a zauna tsakanin ainihin wato malamai da wani wanda ake ganin shi ba malami ne amma ya zo da wata fahimta da ake ganin ta saba da fahimtar a addini na daidai to babu laifi a zauna da shi a tattauna da shi kai akwai lokacin da zama da shi a tattauna da shi ma yakan zama wajibi shine nan abin da malai yake faɗa cewa duk da cewa munazara din nan ba a santa amma in larura ta kama ana yi wani lokacin aka fahimci mutum baya da wani tasiri ma sai a rabu da shi kawai a inda take zama hadari inda wanda yake dauke da wata gurbatacciyar fahimta kuma ya zama yana da wato yana da karbuwa cikin jama'a kuma ana karɓar wannan gurguwar fahimtar tasa to kaga ba za a zuba ido mutane suna ta halaka ba to anan babu laifi a zauna a tattauna da shi ya kare kansa da hujjoji a ƙarƙashin abin da yake yaɗa wa jama'a in babu to shikenan kaga ko da bai ce ya sauka daga kan fahimtarsa ba to akalla wannan tattaunawa da aka yi da shi za ta haska wa masu basira cikin mabiyansa su gane cewa ba akan daidai malaminsu yake tafiya ba da haka sai su rabu da shi su koma kan gaskiya ita gaskiyar ita ce a ban nema ita ce a bar bi ba a kallon wake dauke da ita unzur li zatil qawli la min qa'ilin wal haqqu maqbulun walau min jahilin ka kalli abin da aka faɗa ba wanda ya faɗa ba shi ne unzur li zatil qawl shi ita magana za ka kalla gaskiya ce eh to ba ruwanka da waye a tattare da ita ballanta naka ce ai kai kare na shi saboda ka ganshi ba shi da kaza ko yana da kaza ko ya fito daga bangare kaza gaskiya ya faɗa eh shikenan kawai mun sha ba da misali anan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin abi huraira kun tuna ko wanda abu huraira ya ce wato aka bashi kula da abincin ainihin wato stokifa ko kuma ka ce baitulmali aka bashi abin nan shedan ya dinga zuwa yana sata wanda da ƙarshe duk lokacin da ya zo sai abu huraira ce sai na kai ka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada hakuri a ƙarshe dai da yayi na ukun yace to wannan kan ba makawa sai na kai ka sai ya ce a'a ka yi hakuri daga nan ba zan ƙara dawa ba amma bari in gaya maka wata aya in ka karanta ta ni ba zan dinga ba na zuwa gurin da ake karanta ta shedan ya bada maganinsa shi karan kansa ya gaya wa abu huraira ayatul kursiyu abu huraira da ya dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ka yace ya kuka yi da mutumin ka na gaya ma zai dawo yace ya makin Allah ka ji yanda muka yi me manzo Allah yace sadaqaka wa huwa kadhubun gaskiya ya gaya ma wannan kalmar da yace maka ayatul kursiyu tana maganin shedanu gaskiya ne amma fa makaryaci ne so kaga duk da cewa shedan tataccen makaryaci ne kuma ba ba ba ba ba wanda za a karba amma duk da haka da ya faɗi gaskiya annabi yace yayi gaskiya Daka duk mutumin da yake neman gaskiya kawai gaskiya zai dinga kallo ba ruwansa da ai shi wani shi malamin sa ne a'a baka kallon wannan ba wanda aka aiko ma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda Allah zai tambaye ka ranar tashin alkiyama sai manzon Allah tun daga kabarin ka za ka gane ba za a tambaye ka malamin ka ba ba za a tambaye ka shehun ka ba ba za a tambaye ka duk wanda ka bi ba za a tambaye ka ba za a tambaye ka ne Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam shi za a tambaye ka da aka inda ka ji abin da manzan Allah ya zo da shi kakka yi nesa da shi rike shi karka kalli waye ya faɗa kaka ce yaro ne ko ka ce ɗan ƙauye ne ko ka ce ba mai kuɗi ba da duk ba gaskiya ba ruwanta da wannan shi yasa aka ce wal haqqu maqbulun walau min jahilin wai ko jahili ne aka yi sa'a ya faɗi magana ta gaskiya sai a karba ba za a ce wannan kungurmin jahilin shi zai faɗa muku abu ku ɗauka a'a to me ya faɗa in abin da ya faɗa gaskiya ne sai a rabu da jahilcin sai a ɗauki abu ai ita gaskiya kayan mumini ne da ya bata ko da yaushe shi mumini neman ta yake yi kuma zaka iya samun ta inda baka tsammace ta ba shi yasa danka zai iya gaya ma gaskiya shi yasa matarka za ta iya gaya ma gaskiya shi yasa karamin yaro zai iya gaya maka gaskiya shi yasa mutumin kauye zai iya zuwa birni ya ga dan birni yana ba daidai ba ya gaya masa gaskiya ita gaskiyar ita ake so ka dinga kallo ba wai waye ya faɗe ta ba ina fata gani to shi yasa za ga cewa ba a san munazara sai ta zama in akwai larura wa idza kana inda isti'dadun wa tajarrada 'anil hawa idan ya zamanto tattaunawa ta zama dole akwai buƙatar lalle a tattauna da wane da wane to ya zamto shi wanda zai tattauna da wancan din ya zama yana da shiri shine idza kana inda isti'dadun in ya zamanto yana da shiri da tanadi na ilimi dan kai ya je kuma garin kare gaskiya kuma ya kada gaskiya to na haka ya zamanto yana da shiri irin na ilimi wata jarrada anil hawa kuma ya zamanto ya tsiraita daga san zuciya ya zamanto ya cire san zuciya daga cikin ransa la yakunu hammuhu an yantasira kada ya zama lokacin da za a shiga tattaunawar nan manufarsa shi yayi nasara kawai ya kudurce a ransa kawai manufarsa gaskiya ce nasara la'alla ba shi bane da gaskiyar kawai shi burinsa gaskiya ta yi nasara in ba shi ne da gaskiyar ba to shi dai dama burinsa gaskiya ce nasara da haka abu ne mai sauki in ɗayan ya fito da gaskiya ya karba bal ya kunu hammuhu an yanta sirar haƙ bal abin da ake so za a yi tattaunawa ta addini to ya zama manufarka ta zama gaskiya ta yi nasara ba wai kai kai nasara ba a ta yaɗa ka a social media a ce ai kaka da malam wani ai kaka da a wannan kuma an sauka da kan manhaji da kuma tsari na tattaunawa irin mai ma'ana in dai so kake kawai kai shuhura kai suna a ce ai ka tattauna da wani kaka da shi a ka yi zaman to kawai gaskiya ta ɗaukaka ƙarya ta faɗi shi kenan kawai shine babban burinka sawa'un kana ma'ahu aw ma'a khasmihi ba ruwanka gaskiya tana tare da kai ko tana da aboki tana tare da abokin husumarka hadhihi almunazaratu sahiha wannan ita ce tattaunawa ita ce muqabala ta gaskiya ta wato ingantacciya lihaza jaa anil anil imam shafi'i dan haka ne ma aka samu wata magana daga Imam Shafi'i annahu qala yana cewa ma nazartu ahadan illa ahabbtu an yadhhara al-haqqu ala yadihi yace ban taba tattaunawa da wani ba face sai na so a ce gaskiyar ta bayyana ta hannunsa ba ni ne da gaskiya ba ka taba ka taba jin irin ka ji su masu idan Allah ko yace ban taba yin munazara wani yazo yace muna yana so mu tattauna ko ni in bukaci tattaunawa ta fuskar addini dan mu fahimci juna da wani ba face a zuciyata sai nayi burin ko kuma sai na so a ce abokin tattaunawa ta gaskiyar ta hannunsa ta bayyana ba ta nuna ba fan tafa dan in amfana da ita gaskiyar li'annahu laysa qasduhu al-hawa saboda imamu shafi'i manufarsa ba san zuciya bane wa an yantasira huwa shi ba burinsa shi yayi nasara ba so yake gaskiyar ta yi nasara kuma ya fi burin a ce ina ma dan uwansa abokin tattaunawarsa shine da gaskiyar dan ya koma ya riki gaskiyar daga hannun abokin tattaunawarsa bal qasduhu zuhurul haqq manufarsa shine bayyanar gaskiya wa bayanul haqq da kuma bayanin gaskiya sawa'un ma'ahu aw ma'a gairi sawa'un gaskiya tana tare da shi ko kuma gaskiya tana tare da abokin tattaunawarsa wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru babu masu yin jayayya cikin ayoyin Allah sai waɗanda suke kafirai almujadalatu fi ayati llahi yakunu bi inkariha abinda ake nufi da musu cikin ayoyin Allah yana iya kasancewa bi inkariha ta hanyar inkarin ayoyi din wata kunu kuma zai iya kasancewa bi darbi ba'dil qur'ani bi ba'dil wato ya zamto gwara alqur'ani wani bangare da wani bangare wa mu'aradati ba'dihi bi ba'dil da kuma wato sanya wani bangare na alqur'ani ya dinga cin karo da wani bangare hadha to irin wannan shine fi'il kuffar shine aikin kafirai su hargitsa wa mutane tunani ka dauka dan ka ji cewa shi kansa qur'anin ashe shi ma yana cin karo to inda ya alqur'ani ya ci karo kaga shi ma ba abin dogaro bane kenan wannan ita ce manufar kafirai wajen su dauko aya kaza su gwara ta da aya kaza su dauko wani bangare a cikin alqur'ani su gwara shi da wani bangare a cikin alqur'ani manufar su dan ainihin wato mutane su kasa gane gaskiya a cikin alqur'ani lihaza lamma sami'u annabiyyi sallallahu alaihi wasallam kafirai sun faɗi haka lokacin da suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya du'u fi salati yana yin addu'a a cikin sallah ya kuli yana cewa ya rahmanu ya rahim a cikin sallah sai suka ji manzo Allah yana addu'a yana ya rahmanu ya rahim fa qalu qalu sai suka ce unzuru ila hadha ku kalli wannan mutumin kuma yaz'umu anna lahu ilahan wahidan yana faɗin cewa fa ubangijinsa guda ɗaya ne amma ga shi wa huwa ya kule yana cewa ya rahamanu ya rahim yulabbisuna ala nas sun fa gane mai annabi yake nufi sun san ar-rahmanu shine ar-rahim ar-rahim shine ar-rahman to amma dan su har gitsa tunanin mutane sai suka ce ku kalli wannan mutumin ya ce fa ubangijinsa guda ɗaya ne amma ya ce ya rahmanu ya rahim kaga kenan ubangijinsa biyu ne akwai rahman akwai rahimu yulabbisuna ala nas suna cakuɗa wa mutane su hargitsa musu lissafi annan rahman kamar cewa shi an rahman ɗin ilahun mustaƙillun wani ubangiji ne mai cin gashin kansa war rahimu ilahun mustaƙillun kamar yadda shi ma an rahimu wani ubangiji ne daban mai cin gashin kansa ba an rahman ɗin ba fa'an zalallahu jalla wa'ala a ƙarƙashin haka ne fa Allah mai girma da ɗaukaka ya saukar da ulidu Allah a ulidu rahman ayyan mata da ufalahul asma'ul husna Allah ta'ala ce ulidu Allah ka ce da su ko dai ku kira Allah ku ce Allah a wudu'ur Rahman ko ku kira Ar-Rahman ku ce Ar-Rahman ayyan mata da u kowanne ma kuka kira falahul asma'ul husna sunayen Allah ya suna da yawa yana da sunaye mafiya kyau da haka abu ɗaya ne da Ar-Rahman da Ar-Rahim da Allah da abu ɗaya ne ba wai alloli bane daban-daban Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yana roƙon su ya Rahman ya Rahim Allah madaukakin sarki shine Ar-Rahman shine Ar-Rahim din kaga sai Allah ya musu raddi dan ya kawar da wannan rudin da suke so su ja hankalin mabiyansu da magoya bayan su dan su nuna musu cewa to ai shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kore musu alloli to shi ba shi Allah sa ba ɗaya bane guda biyu ne ga Rahmanu ga Rahim سورة الإسراء آية تدريد قوما قوله وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إمام البربهاري يتشي ونمتن ياتم بي سيدنا عمر رضي الله عنه وهو سبيق بن عسل سونا وندي وسيدنا عمر تنبيا شيني سبيغ ابن عسل كو عسل الذي كان مشهورا بالجدال وند ونمتن يا شهر دمسو da rudu a cikin addini ya kawo mutane hargitsi ya shahara a zamanin sayyidina Umar wal fuduliyat da maganganun da ba su da wata fa'ida fi ahadi Umar radiyallahu anhu kuma a zamanin sayyidina Umar sa'alahu shine yazo yayin sayyidina Umar tambaya an game da fadin Allah wan nashidati nashida mahiya wai menene an nashidati nashida din nan me ake nufi wa huwa laysa bihajatin ila hadha ba fa yayi tambaya bane dan yana da bukatar amsa so yake jefa wa mutane wani rudu so yake ya kawar da, tunanin mutane daga abin da suke kai na daidai kana alwajibu an yas'ala an umuri dinihi wanda abin da yake wajibi a kansa shine ya dinga tambaya game da al'amuran addininsa wa an umuri aqidati maimakon ya dinga tambaya game da al'amarin da ya shafi aqidarsa amma su'alu an wanna shida ci na shida amma sai ya buge da tambayar wai mecece fassarar wanna shida ci na shida fa hada wannan fassarar wanna shida ci na shida mai surun fi kutubit tafsir wato tana nan fassarar malaman tafsiri sun yalwata sun yi bayani a yalwace cikin littattafansu na tafsiri game da me ake nufi da wannan shida ci na shida wala ya hataju ila alwuqufi indahu bai da buƙatar ya tsaya akan sai ya gano me ake nufi da wannan shida ci na shida fal wajibu abinda yake wajibi akan sa an yasala ya tambaya amma huwa azamu min hadha abinda yake mafi girma daga abinda ya tambaya wa hajatu ilai akthar maimakon ya tambayi abinda bukatarsa ta fi yawa a kansa fiye da tambayar da yi fafudulul as'ila tambayoyi waɗanda ba su da fa'ida la yanbaghi li ɗalibin ilmi bai kamata ga ɗalibi mai neman ilimi an yashgala nafsahu ya shagaltar da kansa da irin wannan tambayoyin wa yashgala mudarrisahu biha kuma ya shagaltar da malaminsa da irin wannan tambayoyin da ba masu wani fa'ida ba innama yas'aluhu dalibi in zai tambaya kawai ana so ya tambaya an ummahatil masail game da mas'aloli manya-manya wa anil muhimmat ko kuma tambayoyi muhimmai su ya kamata a ce mutum in zai tambaya kaji yayi tambayar da tana da muhimmanci ko yayi tambayar da ainihin wato mas'ala ce babba da ya kamata a ce an yi bayani an warware ta shi yasa sayyidina Umar da wannan mutum yazo ya tambaye shi wai mecece me ya fasara wannan shida ci na shida sai sayyidina Umar ya ce law kunta mahalukan kai sa da ka zo banga kanka da kwalkwabo ba yani abinda sayyidina Umar yake nufi halikar ra'asi wanda aka aske kansa ya zama kwalkwabo saboda a wancan lokacin kwalkwabo sifa ce ta khawarijawa duk wanda ka ganshi da talkwabo to ba khawarije ne a wancan lokacin an gane dan kaka ga wani dattijo da baya son barin su ma yana kwalkwabo ka ce to ka gan su na a wancan lokacin sifa ce khawarij in dai mutum khawarij ne to za ka ganshi da kwalkwabo to shi sa sayyidina Umar sai ya dauka wannan mutumin da yazo tambaya yana cikin khawarijawa sai ya ce to kai sa'a ban ganka da kwalkwabo ba li'anna hadhihi sabida kwalkwabo sifatul khawarij sifa ce ta khawarijawa a wancan lokacin humul ladina suwaye khawarijawa su ne waɗanda ya tsaluna an mithili hadir asira in ka ji tambaya irin wannan su ne masu irin wannan tambayoyi falaukanat alaika alamatuhum falaukanat alaika alamatuhum la'auja'atuka darba sayyidina umar ya ce da ka kasance kana da wata alama tasu da jikinka ya gaya maka fa hadha su'al domin wannan tambayar min jinsi as'ilatul khawarij tana daga cikin irin tambayoyin da khawarijawa suke yi li'annahum yas'aluna an ashiya domin ko da yaushe zaka suna yin tambaya game da abubuwan da laisu bi hajatin ilaiha ba, ba su da bukatar wannan amsar suna tambayoyi game da abin da ba su da wani bai amsa ba su da wani ainihin wato bukata zuwa ga wannan tambaya din qauluhu fadin sala darabtu unuqak to kuma inda sayyidina Umar yace da kai kana cikin jawa da na sare maka kai ya'ani qataltuk da na kashe ka to me yasa sayyidina Umar daga mutun yazo zai tambaye shi in ba khawarije din ne ya halatta a kashe shi kenan har sayyidina Umar yace kai sa'a da na ganka da wata alama cikin alamomin cewa kai ba khawarije ne to da na sare maka kai ma'ana da na kashe ka li'annal khawarija sayyidina umar ya faɗi haka ne saboda khawarijawa amaran nabi sallallahu alaihi wasallam bi qatlihim manzan Allah da kansa ya umarni da kashe su qala manzan Allah hadisi yace fa aina ma laqitumuhum duk inda kuka hadu da su fa qatuluhum ku kashe su haka manzan Allah yace duk inda kuka hadu da khawarijawa ku kashe su wala in adaraktuhum manzan Allah yace wallahi ko ni yanzu na riske su Allah ya kai ni lokacin da za su bayyana la'aqatulannahum qatl adin da na kashe su irin kisan adawa wal khitabu hadha khitabu li wulati al umur amma wannan magana ta cewa an kaga ba khawarije ka kashe wannan magana ana magana ne da shugabanni majibunta al'amari su ne in sun ga wanda ya cancanci kisa za su kashe shi ba ana nufin ɗaiɗaikun mutane kawai in kaga wani ka rabce shi ko in kaga wani ba kawarije ka sa ainihin wato gora ka buge shi a ba haka ake nufi ba wannan ana magana ne da wulatul umur shugabanni wa laysa khitaban li kulli ahadin ba ana magana bane da ɗaiɗaikun mu fala ta'khudh ma'aka silahan dan kar ka dauki makami ka dauki doka a hannunka ka dauki makami wa taqatula kullu man wato man ittahamtahu annahu min al-khawarij kada ka dauki makami ka ce zaka kashe duk wanda kake tuhuma sa cewa shi ba khawarije ne fa hadhihi fawda wannan ya zama kaman babu doka kenan ba oda in mutane suka zama haka kawai sun ga wanda ya saba ko aka ce a kashe shi kawai mutane su farma su kashe shi to wannan ya nuna cewa babu doka da oda ko da an ce wanda ya laifi kaza ko wanda aka shi kaza a kashe shi ba ana nufin mu ko mutanen gari fararen huluna ba ana magana ne da hukuma hukuma ta dauki mataki akan wannan ta zartar masa da hukuncin kisa alladhi yaqtulu kenan waye zai yi kisan huwa waliyul amri shine shugaba majibincin al'amari wa umar shi ma sayyidina umar lokacin da yake faɗin wannan cewa da na ganka da wata alama cikin alamomin khawarija da na kashe ka ai shi ma a wannan lokacin huwa waliyul amri shine khalifa shi ma shugaba ne a lokacin radiyallahu an qauluhu sallallahu alaihi wasallam faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace al mu'minu la yumari wala ashfa'u lil mumari yawm al qiyamati fada'ul mira li qillati khairihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi fa mu'mini la yumari baya jayayya wala ashfa'u lil mumari manzala ce bazan ceci mai jayayya ba yawmal qiyamati ranar qiyama fa da'ul mira'a ku bar jayayya a addini liqillati khairi saboda bata da alheri alherin ta dan kadan ne wannan hadisin mun karanta a baya cewa bai inganta ba huwal jidalu bi ghairi fa'ida irin wato jayayyar da aka hana ko irin tattaunawar da aka hana irin wadda bata da wata fa'ida allazi wato allazi ya ba'athu ala tashkik wanda kawai zai motsa wa mutane kokwanto ne zai taso da mutane kokwanto da tambayoyin da su ma ba su da amsar su wa yashghalul waqata yana bata wa mutum lokaci bi ghairi fa'idatin ba tare da wata fa'ida ba duk tattaunawar da take irin wannan to ba ta da wani fa'ida a yi ta al mumaratu wal mujadalatu wal munadharatu ko ka ji an ce almumaratu ko almujadalatu ko kuma almunazaratu kulluha duk waɗannan lafuzan alfaz nan da kaji bi ma'ana wahid duk ma'ana su da debate ko muqabala almuminu la yumari ay min alamatil mumin yana daga cikin alamomin mumini annahu yatajannabul mumarata ko da yaushe za ga yana nisantar jayayya da musu a addini Allah ce la fa'ida tafiya wanda ba shi da wata fa'ida wala ashfa'u lil mumari yawmal qiyamati hadha wa'idun shadidun da manzo Allah ce bazan ceci mai jayayya ba ranar alkiyama wannan azaba ce wata barazana ce mai tsanani lil mumari wato ga wanda yake jayayya fihi a cikin addini ko kuma fihi tahdhiru min al mumarat wato a cikin wannan akwai tsoratarwa game da jayayya ko musu a cikin addini fada'ul mira alqillati khairihi yaqulu ba'd ulama wani daga cikin malamai yana fada fi kutubil aqaid almanzuma a cikin wani cikin littafan aqida wanda take wato na littafai na waka wanda aka wake wato wanda littafai ne na aqida amma wanda aka yi su a wake yana cewa fala mira wa ma fi dini min jadalin wa hal yujadilu illa kullu man kafara wannan mawakin yana cewa fala mira'a babu jayayya wa ma min jadalin fiddini babu wani ja'in ja a cikin addini ba a zuwa a ce za a yi musu da jayayya a cikin addini wa hal yujadilu sai ce akwai wani mai jayayya ne illa kullu man kafara in ba kowane in ba duk wanda ya kafirta ba ma'ana wanda ya kafurta Allah ta'ala ce ma yujadilu fi ayatin lahi illa alladhina kafaru in ba wanda ya kafurta ba wai zai jayayya cikin addini Allah da kansa cewa ba mai jayayya cikin ayoyinsa illa alladhina kafaru ina ba ta gane gaba ta 160 qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wala yahillu li rajulin muslimin an yaqula fulanun sahibu sunnatin حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها imam al-barbahari ya ce bai halatta ga mutum bai halatta li rajulin muslimin ga mutum musulmi an ya kula ya ce fulanun sahibu sunnatin wani ahalu sunna ne kaji ma kaji ka ce ma wani ahalu sunna ne shi ma ba haka kawai ake faɗa ba imam al-barbahari ya ce ba za ka kalli wani mutum kawai ka ce wannan ahalu sunna ba ne hatta ya alama minhu har sai ka gano ka sani game da shi annahu shi wannan mutum da kake ganin sahibu sunnatin ma'abocin riko da sunna ne kadiji ta ma'ad fihi khisalu sunna sai fa in ka fahimci halayya da ɗabi'un sunna sun tattaru a tare da shi amma mutum ka kalle shi yayi nesa da sunna ko yana zaba yayi wata ya bar wata a'a sai kaga wanda ya tattara ɗabi'un sunna a tare da shi la yuqalu lahu sahibu sunnatin kenan ba za a ce wa mutum ma'abocin riko da sunna bane hatta tajtami a fihi sunnatu kulluha har sai fa in sunnar gabaki ɗayanta ce ta tattaru a tare da shi ashar sharhin wannan magana in ji a Sheikh Fawzanul Fawzan yace la tuzakki shaksa abinda malam Barbahari yake nufi anan ma'ana karka tsarkake mutum wa tamdahu ka dinga yabansa illa an ilmin sai in akan ilimi za ka yabe shi sai in akan ilimi za ka tsarkake shi li'alla ya nasu bi madhika lahu wai dan kada mutane su rudu da yaban da kake yi masa wa huwa laysa kadhalika kuma bai cancanci haka ba domin kana cewa wana sahibu sunnatin yabo ne mai girma a ce ma ahlus sunna to kuma baka tabbatar da ahlus sunna bane ya zaka ce mai ahlus sunna mutane sai su rudu su din musamman an ji kai kake fada sai a dauka ahlus sunna din ne ina fata an gane shi yasa sai malai yake cewa fa idza tahaqqaqta minhu idan ka tabbatar da shi wa min dariqati ka tabbatar da irin dariqarsa ma'ana irin hanyar da yake bi wa min ilmihi ka tabbatar da iliminsa wa min istiqamatihi ka tabbatar da tsayuwarsa akan addini fa innaka tuzaki to duk sai ka san haka sannan zaka fara wanke shi zaka fara tsarkake shi amma an tambayi fi madahi amma ka fara saurin yabansa wa tazkiyatihi da kuma tsarkake shi wa anta la ta'lamu anhu shay'an alhalin baka san komai ba game da shi fa hadhihi tazkiyatun khatiratun wannan tsarkakewa ce mai hadari ta gurrun nasa bi hada shaks za ka rudar da mutane da wannan mutum su ɗauke shi a mutumin kirki bayan kai kanka ba ka da yaƙini cewa mutumin kirki ne falaitan ladina yuzakkunan nasa ina ma dai waɗanda suke tsarkake mutane su ce wane mutumin kirki ne wane salihi ne wane ainihin ahlus sunna ne ina ma dai ya tawaqqafuna an zalika sukan tsaya tsayi kafin su yi hakan fala yuzakkuna ya zamto ba sa tsarkakewa illa man tawaffarat fihi shurudut tazkiya sai wanda ya cika sharuɗan a tsarkake shi li'anna tazkiyata saboda in ka ce wani mutumin kirki ne in ka ce wani salihi ne tsarkake mutum shahadatun shaida ce fa ka bayar a kansa da haka yanzu kamar ka bashi lasisi ka bashi tazkiya kamar yanzu za ga mutum zai je wata ƙasa sai a ce sai ya kawo recommendation letter commendation ne ko recommendation letter ko ma'ana sai ya kawo tazkiya sai an samu wasu waɗanda suke amintattun mutane sun nuna cewa wannan mutum yana da halaye masu kyau ba mugu ba ne a bashi dukkan assistant wani ma'ana duk taimakon da yake bukata a bashi in ya zo wannan ƙasa yana da aƙida mai kyau bai ya ɗauke da wata gurɓatacciyar aƙida za ka ba mutum irin wannan takardar baka san shi ba in ya je ka tobara a waccan ƙasar wa ya bashi lasisi kai ne kaga ana iya a dan koka cewa ya kai kace mana mutumin kirki ne ba mugu bane kuma gashi ya zo ya mana mugunta to ballanta na shaida ta addini da haka ba za ka tsarkake mutum ba sai wanda kai mu'amala da shi ka tabbatar da nagartarsa ka tabbatar da kirkinsa ka tabbatar da cewa ainihin wato bai da matsala to sai ka bashi taskiya fa idza kanat at-tazkiyatu ghayra sahiha idan tsarkake shin da kai ba tsarkake ba, ba ingantacce tsarkakewa bace sarar shahadata zurin to ka zama mai shaidar zur kenan yanzu shaidar zur kenan kai قوله قد اجتمعت فيه خصال السنة خصال السنة كن خصال السنة تكون في العقيدة wai ba za ka ce mutum ahalus sunna ba ne sai ya tattara ɗabi'u irin na ahalus sunna khisalus sunnati su ko ɗabi'u na sunna ta kunu fil aqida kaga suna kasancewa a aqida sai an kalli aqidar mutum wace irin aqida ce shin aqidar annabi da sahabbai yake kai ko kuma yana yana daga cikin masu aqidar khawarijanci ko yana cikin masu aƙidar murji'a ko yana daga cikin masu aƙidar ƙadariya ko yana daga cikin masu aƙidar shi'a wanda waɗannan za mu karanta a can wata gaba-gaba ta gaban nan wannan wadda za mu shige ta waɗannan duk wata ƙungiya ta ɓata da annabi ya ce addinin nan nasu sai ya kasu gida saba'in da uku mun karanta wannan a can baya to duk suna rassantuwa ne daga waɗannan ƙungiyoyin guda hudu duk wata ƙungiya da za a ƙirƙire ta a jingina ta zuwa ga addini to tana komawa zuwa ga waɗannan ƙungiyoyin guda hudu na ɓata ko dai khawarij ko murji'a ko ƙadariya ko shi'a da haka ba za a ce wani ahlus sunna bane har sai sunna ta kasance fil aqida a cikin aqidarsa wa fil ilmi sai an ga yana da a cikin ilimin sa ma ilimin sunna ne wa fil amali in ka kalli aikin sa a aiki ne irin na sunna sak wa fil iktida'i bis salaf salih haka in ka kalle shi zaga yana kokarin kwaikwayo da bin magabata na kwarai to wannan kaga zaka tabbatar cewa eh gaskiyar magana ka san aqidarsa mai kyau ce aqidar annabi da sahabbai sannan ilimin sa ilimi ne wanda yake nagartaccen ilimi sannan yana aiki da ilimin sa kuma yana bin annabi da sahabban sa sallallahu alaihi wasallam amma annahu laysa fihi illa khaslatun wahida amma ka kalli mutum ba shi da wata ɗabi'a sai kwaya ɗaya tak fala ta hukumu alaihi to ba za ka yanke hukunci a kansa annahu min ahlus sunnati kace ahlus sunna bane bi mujibi khaslatin wahida saboda wata dabi'a guda ɗaya da ka gani tare da shi aw shay'in wahidin ko saboda wani abu kwalli ɗaya da ka gani a tattare da shi fa kaifa bi man laysa indahu shay'un minha to ina ga wanda ma baka ga wata alama baka ga wata shaida ba baka ga wata dabi'a ko da kwaya ɗaya ba tattare da shi abinda muka karanta ya zama da Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik